الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda wannan shine darasin mu na 25 muna cikin suratu ali imran zamu tashi a aya ta 104 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayat da za mu tashi akan ta ita ce waltakum minkum ummah يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كما هكذا تو وانا آية الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة أسامو daga cikinku a samu wata al'umma wata jama'a kalima ta umma cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an a cikin al-wujuhu wan nadha'ir an gane ko ya kawo tana daga cikin wato abin nan kalmomin da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban cikin alkur'ani shi yasa kalma ba ko da shi take ɗaukan ma'ana guda ba sai ka san ma'anarta a cikin littafin da ake magana da siyakin da ake magana ko fannin da ake magana kan shi ko ilimin da ake magana kan shi kalima ta umma tana nufin jama'a kamar nan walta kun minkum ummatun a samu jama'a kuma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sannan kalima ta umma wani lokaci tana nufin shari'a bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna ala ramma dan kasu rikice ma in kana son kasu rikice ma sai ka rike ka'ida cikin suratul an'am fabi hudahu muqtadi kaga an fara da huda sannan an kace da iqtadi to muhtaduna sannan muqtaduna an gane ko nan shari'a suke ni sun iske ayan su akan wata shari'a sannan kalima ta umma wani lokaci inji malamai tana nufin al-imam alladhi yuqtada bih abin koyi inna ibrahim kana ummatan ana nufin annabi ibrahim abin koyi sun ka ce a'a na ana nufin shi kadai matsayin al'umma shi lokacin da ya musulunta wato lokacin da yake shi kadai ne akan tauhidi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kalma ta umma wani lokaci tana nufin burha min zaman dan wani lokaci wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummati ay ba'da burhatin min zaman kamar yadda yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'adudatin la yaqulun ma yahbisu umma na ana nufin wato burhatan min zaman wasu malamai suka ce asalin daga jama'a ne ta'ifatun min zaman ne aka hada su zama to umma wasu sun ka ƙara ma'ana ta biyar wasu ba akan shi ba an gane ko shine wajen wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum kina ajnasun sun ka ce na ma'anar jinsi wasu sun ka ce a illa ka umamin amsalukum tamkar al'ummumi na ba ƙarin ma'ana ba ne ala ayyati hal a samu wata al'umma daga cikinku minkum wasu daga cikinku waɗansu malamai sun ka ce wagga min taba'idiyya ce kenan wata jama'a ba kowa zai yin wa'azi ba wasu malamai sun ka ce minkum min li bayanil jinsi ce kenan dukkanku domin ya ce fashtanibur rijisa min al-awsan ku nisanci kazamta daga gumaka to ai kaga duk gunki kazamta ne bauta mishi shirka ne kafirci ne sun kace to wasu sun kace bayaniya ce wasu sun kace abin da ne to da wannan ne yan tabligh sun ka fake sun kace to kenan kowa ma yana iya wa'azi cikin musulmi sannan minkum bai ce wa min kun min kunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi nas dan mata ma suna wa'azi inda suna da ilimi sai dai akwai sharuɗa da dawabit na yin wa'azi na mata da na maza kaga ba a hankalta musu sai kowa yake wa'azi zai yi to waɗannan mutanen aikin su menene shi ya da'una ila alkhairi suna kira zuwa ga alkhairi fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar kira zuwa ga alkhairi sai ka koma zuwa ga Allah shi yasa in ka ji an ce an yi retreat to aikin gwamnati na akai an yi ritaya kenan ko aikin organization amma aikin Allah malami mai karantarwa na Allah har shi mutu yana karantarwa yana da'awa kuma in yana yin ta wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da abu wanda yake wato nagari to akwai qira'a shadda in ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 501 yad'una ila al-khairi an gane ko kenan wa ya'muruna bil ma'rufi ko wa yanhauna 'anil munkari suna hani da abun da yake mummuna al ma'ruf shine abinda an ka sani ismul maf'ul ne na arafa ya'rifu to yana daga cikin siyaghul umum a wajen wadansu malaman usul fiqh dukkan abin da yake an san shi ma'ana abu na gari saboda abu ne shi alkhairi galibi ana son a san shi in kaga ana boye abu to galibi ba alkhairi bane duk da yake shi kanshi alkhairi ana boye shi don akwai waɗanda suna iya ɓata shi hadisi na sahihul bukhari ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman ko ba karan bane ku nemi wato cimma bururrukan ku ta hanyar boyewa saboda akwai makiya da mahassada da magabta in ji wasu to qira'a shadda ita ce wa yasta'inuna Allah ala ma asabahu suna neman taimakon Allah da game da abin da ya shafe su to ga qira'a ce tana matsayin tafsiriya matsayin tafsiri yake an gane ko an ɗauke ta a matsayin tafsiri in ka diba ya kawo mayan banda suka kawo ta domin ita da awa ta gari sai kayi hankuri domin za ka gaya ma mutane duk duk ayar da ka ja za ta yi ma wani daɗi za ta bakan kama wani zare domin ran da ka taɓo laifin wani da nan ko sa gaba da kai dishi ko baka san shi ba sai ka ji ya ce ka ji yan iskan mallaman nan ko yan iskan mallaman nan muna gariya ko saboda ka taɓo inda bai so dan da kuma ka kai ma ka kwaɗi aya ta kwaɗi laifin mukin shi ce kai mallaman nan sun iya wa'azi to shi yasa malami wani malami yace da kaje da kaje wa'azi yayi dadi to ba ta kole hinka ba to wannan wa yasta'inuna Allah an gane ko alama asabahum qira'a ce shadda ba mutawatira ba amma dai ma'anar ta gaskiya ne don in muka diba cikin kisan Luqman yace ma dansa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar tace mi wasbir ala ma asaba kai hankuri da bil isamuka to wa yanhauna anil munkari suna hani da abinki shi ba munkar ismul maf'ul na sai dai shi ba na fi'ili sulasi bane na fi'ili ruba'i ne domin daga ankara yunkiru ismul fa'il munkir ismul maf'ul munkar shi ko wancan ismul maf'ul ne na fi'ili sulasi arafa ya'rifu ma'ruf shi ma sai zama to min siyagal umum duk abin da yake abin kyama na ana rufin wanda in an hada shi a mizanin shari'a shari'a tana kyama shi ba wai hankalin mutane ba mun gane ko shi ma fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar yanhauna asalin shi yanhayuna ne daga yanha ne kina an shafe annahayu ne asalin shi yanha asalin shi yanhayu sai ya'u da ta zo karshe ta tarrafat ya fa qulibat alifan sai an kamaida ta alif to yanzu an kace yanhauna ga alif mai sukuni ga ha'un an gane ko sai an kai hasfukin wato abin nan istusqilat ad-damma ala al-ya fa sukkinat thumma hudifat lit-takhfif kenan asalin wato yadda zaka wazanin shi ya fa'auna tun da lamun shi an cire ta yanhai yanha suna hani da abun da yake mummuna duk abin da yake mummuna almunkar ismul maf'ul ne yufidul umum to wa ulaika wadancan da an ka bada labarin su humul muflihuna su kadai ne masu rabauta na hasr biyu ne hasr guda biyu ne hasr na farko mubtada ma'rifa ne khabar ma'rifa ne tunda ana iya cewa ula'ikal muflihuna na farko dai ana cewa ula'ika muflihun waɗancan sun ci nasara an ka ce al muflihuna su kaɗai za su ci nasara kuma aka ƙara hum sai zaman to hasa ula'ika humul muflihuna su kaɗai ne za su ci nasara su kaɗai za su ci nasara to shi yasa sai sun ka ce kenan kowa zai iya yin wa'azi hujjar su an gane ko ballighu anni walau aya sun ka ce daga nan aka samu suna yan tabligi ko isar da gare ni ko da aya to sai malamai sun ka ce lalle tabbas kowa yana iya yin wa'azi tunda annaba ma ana musu wa'azi ko baka nan bane eh am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kaga ai annabi yaqub wasu malamai sun ce su annabawa ne duka gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a shi annabi yusuf shi kadai ne annabi su sauran ba annabawa bane to annabi yusuf da yana daga cikin su kaga ana ma annabi wa'azi to kenan kuma kowa ana iya yana iya yin wa'azi sun kace saboda to sai malamai suka ce mun ji kana iya yin wa'azi amma akwai dawabit in ga malamin da ya fi ka ilimi yana karantarwa yana wa'azi to akai baka ba bukatar sai kai sun kace a'a su wani lokaci suna shiga ƙauyuka ne sai an kace to in za ku shiga ƙauyuka ya zamanto abinda za ku wa'azi sai an tabbatar da wannan wurin babu malamin da ke gabatar da da'awa to kuma in ba kun zo kun iske shi ba ku to ku tsaya daidai ilimin ku mun gane ko sannan su galibi suna kurani da al'amru bil ma'rufi ba su yin annahyu anil munkar hanji abinda an bai da kyau ita ko da'awa ta hada su saboda in kana amru bil ma'rufi an zama lahiya da kai in kana nahyu anil munkar yanzu na ana samun matsala da kai da mutane hani da abin da bai da kyau sannan kuma matsalar su kamar da Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa yace eh galibin su ba sa son yin tarjihi a cikin matsalolin da an kai sabani musamman ba sabani na fiqh ba sabani na aqida sai ga sun hibarin matsaloli hakan ga ba su bayyana mazhaba ta ta ahli sunna yace to kaga wannan kuma kuskure da tunda masail aqida dole a bayyana gaskiya shi fiƙi wannan saɓani ne na malamai nan a hankalta ma in akwai jama'u a yi in babu kuma a yi tarjishi mun gane ko to su hujja su an cewa ula ikan mulmufri huna su kaɗai za su raba wuta sai aka ce a kai daidai iliminka da zawabit kuma ba sani ko mun fahimta ba to amma yau ka shiga tabligi yau za a ce maka fara wa'azi a ce maka tashi tsaye ka ce sai su ce maka Allah zai taimake ka yau ya mutumin da bai san kuma kuma za a ce Allah zai taimake shi ya tsaye karatu mana to akwai wani wata doktora da an rubuta in ban manta ba a kasar misra in ban manta ba kusan doktora ce kan yan tabligh kusan mujalladi biyar doguwar doktora ce rubuta da haka dai cikin wannan tafiya ta tabligh akwai kurakurai waɗanda suna buƙatar gyara yadda kuma kowa yana da nashi kurakurai ko ba haka ba yawwa to wannan shi ne abin da ya shafi wato wannan aya kiran qira'a shadda ce muka yi taujihi duk wanda sun ka ce wa ulaika humul muflihuna sun ka ce dama akwai mai wa'azi akwai mai karba kinan nan hasr ba shi sun ce minku tunda an yi hasr an ce su kadai za su rabauta sun ce a'a ana nufin su kadai za su rabauta don irin tasu babu irin ta domin wanda ya inda ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama sai dai malamai su yi wa'azi waɗanda ba su da ilimi su karɓa gare su kinan kowa ya tsira ba sani ko mun fahimta ba to wannan aya muna iya sai mu barta haka nan tunda dama qira'a da cikin ta qira'a ce shadda ayat da zamu je gaba kanta cikin tawjihul qira'at aya ta 115 a cikin suratu Ali Imran inda Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu ko wallahu alimun bil muttaqin ko ba ka bane Imam Hafs wanda yake rawi ne na Asim al-Kufi da Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i wato da da Imam Khalaf duka wadanda kufiyuna ne sai dai shi Hafs rawi ne ba qari bane sun karanta wa ma yaf'alu min khairin duk abin da sun ka aikata na alkhairi an gane ko sauran ƙura sun karanta wa ma taf'alu min khairin duk abin da kun ka aikata na alkhairi falan tukfaruhu ma'ana ba za a hana muku sakamakon shi ba gane ko tunda alkufran ta nuhin butulci kina Allah ba zai hana muku sakamakon shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu jin tsoron sa to wannan qira'a za mu yi taujihin ta da bangarori daban-daban wato bangare na farko abinda ya shahi taujihul qira'at al-ashr bil qur'an kafin mu zo wajen taujihul qira'at al-ashr bil qur'an za mu fara ayoyin da za su bayyana muna ma'anarta Allah ya ce laisu sawa'a su ahlul kitabi ba wato ba ai musu bugun goro inji malam Bahaushe ba dai suke ba dan an ce yahudawa ba yincin su ake hankalta ba ba min ahlul kitabi Allah ya ce daga cikin ahlul kitabi ummatun qa'ima akwai jama'a waɗanda akan tsaye kan gaskiya nan ba ana nufin tsayuwa ta kafafuwa ba yatluna asalin shi yatluwuna na tunda yatlu ake cewa mufrad in an kawo wawul jama'i yatluwuna sai an ka shahi wawun guda suna karanta ayoyin Allah ayatin lahi ayoyin Allah suke karantawa ana al-laili tsakiyar dare wa hum yasjuduna sannan suna sujada me yasa ya faɗi tsakiyar dare saboda in ba mutumin da adda imani ƙwarai ba ba mai tashi da daddare shi yasa bai ce farko ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna sun yi imani da Allah ko suna imani tunda imani abu ne da ke tajaddud ba su yi da ba kenan yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni abu da da abu mai kyau wa yanhauna anil munkar suna hali da abu wanda bai da kyau kaga wanda ya nuna ba wasu ba dukkan suna ba sun kaba ci dan Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tun sai ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu to sai kai takhsisin su da waɗanda da Allah ya ce daga cikin su ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkari wa yusari'una fil khairati kuma suna gaugawa wajen aikata aikin alkhairi wa ula'ika min as-salihin Allah ce waɗanda suna cikin mutane na gari kidan kaga ashe Allah ba ba sukan yahuda yake yi ba ko kiristoci ko da abu a'a aikin ka in bai da kyau ko maganar ka in ba ta da kyau nasi zai magana kanta sai ce to wa ma yaf'alu min khairin nan na yanzu taujihin qira'a shiki da wa ma taf'alu min khairin mun ka ce hafs rawina asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa ma yaf'alu min khairin duk abin da sun ka aikata falan yukfaruhu ba za a hana musu ladashi ba an gane ko to sauran kuma sun karanta wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru sai sun kace cikin tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 87 zuwa safha ta 88 sun ka kawo hamza da kisa'i da khalaf da hafs an gane ko sun karanta an gane ko wa ma yaf'alu sun ma kara da waduri bi khilafin anhu kenan imamu duri shi akwai ya karanta da ya fa'alu da taf'alu an gane ko to almuhimmu dai wanda sun karanta biliya'i sai an ka hankalta ma wato siyaƙin aya an gane ko fahtujja li qira'ati al-khitab bil khitab al-waqi'i qablaha da an ka ce falan tukfaruhu wa ma taf'alu min khairin duk abinda kun ka aikata falan tukfaruhu ba za a hana muku ladan shi ba sai sun ka ce akwai zamiri na khitabi da ya gabata wanda yake munasaba da wanka mai ta'un din kenan Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kaga kuntum an gani ba ce hum fa to tunda an ce ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun fi zama alkhairi daga cikin mutane sai kenan wa ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu ayyuhal mukhatabuna bi hadha al khitab kenan nan sai da mutu nan in mun ka dauki tukfaruhu tana iya komawa zuwa ga mu'minai ake nufi ba su ahlul kitabi ba an gane ko ita ko qira'a ta al-ya'u wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu duk abinda sun ka aikata na alkhairi ba za a hana musu ladar shi ba sai sun ka ce ita ma an kafa mata hujja a taujihin qur'ani da alqur'ani wato bil ghaibil muttasil biha da khitabi na ghaibi wanda ya hadu da ita min qawlihi min ahli kitabi ummatun qa'imatun kaga laysu an kace busu kasance ba kenan khitabi na ghaiba har an ka ce kuma min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatruna ayati llahi ana al-layl wa hum kaga ba ce wa antum ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir ina fata an fahimci yawwa sannan kuma an hankalta ma ita qira'a ta khitabi da cewa akwai irin ta tamkatta wadda take magana zuwa ga wato ahlul kitabi da muminai in ahsantum ahsantum li anfusikum kaga ana magana ne da su kai tsaye tun da zancen bani isra'ila na akai wa kafaina ila bani isra'ila har an ka zo in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in uttum udna kinan kaga wannan ya nuna cewa in sun ka kyautata ba za a hana musu ladar su ba kanan sai zaman to nazir ne tamkashi ne ba cikin sura yake ba amma tamkar irin shi inda Allah ya khitabi da su kai tsaye sannan kuma su muminai sai an ka ce wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuna duk abin da kun aikata na alkhairi ba za a hana muku shi ba ku mumin ne kina anan nan sai mu gane cewa in tabe in mun ka dauki cewa wa ma yaf'alu min khairin ya koma ga ahlul kitabi saboda an yi magana da su babu sunan laisu sawa'an min ahlul kitabi in mun ka dauki cewa wa ma taf'alu min khairin zai koma zuwa ga ahlul kitabi yana yiwa sai ya zama to mi an tashi daga ghaiba an koma khitab kenan kamar ana magana da ahli kitabi basu nan min ahli kitabi wa hum yasjuduna sai ka ce wa ma taf'alu min khairin ku masu jiran nan yanzu an koma ana magana da ku duk abin da kuka aikata na alkhairi ba za a hana muku ba kenan taf'alu da yaf'alu na kuma zuwa ga mi ahli kitabi amma in mun ka dauki wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu an gane ku to nan yana iya komawa ne zuwa ga ahli kitabi kadai an gane ko amma shi wa ma taf'alu min khairin yana iya ɗaukan muminai saboda an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas kuma an ce wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun sai dai yayi nisa kamar da wa ma yaf'alu min khairin ga muminai saboda mi saboda damirul ghaiba bai gabace su ba balantana ka ce a iltifati ne an kai an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas sannan kuma an ka ce wa ma yaf'alu min khairin yana iya dauka amma dai ba'id jiddan mun gane wannan da kyau to ka da an kai taujihin ta da alqur'ani sannan kuma a cikin qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr nan ma a safha ta 31 sun kawo wannan bayani sun kace an hankalta ma qira'a da ta karanta bil ghaibi an hankalta ma ahlul kitab in an hankalta ma bil khitab sun kace ya koma zuwa ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi kaga su bakin bayan da sun ka a takaice kenan musu sa abin ba yana iya komawa zuwa ga wata jama'a kenan ko ina gudana sun ka zaba mun gane ko yawa a cikin kuma littafin alqiraat wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 863 ba sani ko mun fahimta ba an gane ko 863 shi ma ya kawo taujihin wannan kira'a wajen kenan kira'ata da suke da alaka da qadiyya ta iltifati ba sai mun kawo shi ba da jare mu faɗa mutane inda bayanin yake mun gane wannan ko to kafin mu je aya ta gaba akwai abu guda da yi saura shine wato cikin abinda ake kira taujih na an-nusus taujih na ilmin nusus malamai suna bin hanyoyi guda biyu akwai wanda suke bin qawaid waɗanda suke za a kawo su kamar na'am da khas da am da am da annasikh wal mansukh an gane ko da kuma al mutlaq wal muqayyad da ikhtilafu zaman da ikhtilafu makan da ikhtilafu mahall su ne in an kaza nassi kamar da sun karo nassi sai ai amfani da daga cikin waɗannan mu rike su da kyau in ka diba cikin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب تحقيقنا أحمد محمد بدوي سيكاو سو عشان فدا كافين يشكا cikin littafin dan yayi tahqiqin littafin cikin littafin kuma mafatihu tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib babi na ta'un domin ya bi harufa ne duk kalmar da ka jiya sai ka diba harafin ta na farko tun daga a har zuwa ya ya kawo mustalahat na ilmul qur'ani da ilmul tafsir da ilmul hadith ilmul tafsir da ilmul hadith sai kawo baituttuka na ka'idodi guda takwas da su kuma malamai suke bi wato wajen malaman usul da kuma malaman ilmul mantiq da jadl guda takwas an gane ko ya kawo baituttuka in Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa waɗannan baituttukan mun taɓa karanta su a cikin karatun da mun kai na daf'u hamil ittirab an ayatul kitab a sunna tv eks cikin karatuttuka na farko na maimaita su amma in mun zo lokacin zabu karatun insha Allah ta'ala al hadithul mushkila alwarida fi tafsir alquran alkarim ardun wa dirasa nan ma za mu faɗi waɗannan baituttukan an gane ko to anan dai abin da ya jawo mu cikin ka'idodin shine ta'arudul umumaini dan saboda mutun ya wayi ama yazo ama yazo muna an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairin al'ummar da aka fitar daga cikin mutane ya an ce annasi malam bello amana ya shahi kowa da kowa to kuma bani isra'ila Allah ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin Allah ce na fifita ku akan talikai shi kuma alami da kaga amin to kafin mu je wajen bayanin yadda za a fita na'am eh a'a shi dai da ce alamina bai ce alami zaman ke kai da ka kaddara shi an gane ko mutlaka zuwa cikin nasu yanzu har da za mu fara da ita wagga aya irin ta biyu ne ya bani isra'ila kuru da amsal lati anamtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin a cikin bakara sai wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a to akwai wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun akwai wala yu'khadhu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun kaga suna shiga ma'anar mu cikin juna to in kana son ka gane su sai kai aiki da ka'ida wanda malamai suke amfani da ita game da haruffan hija'iyya haruful hija'iyya a ba ta sa zuwa ya to sai a hankalta ma kowace aya wani harafi ya zo na farko wanne ya zo na biyu idan harafin da ya zo na farko in za a karanta harufin hija'iyya shi ne na farko sai na biyu ya zo sai a ce ala hasbi tartibi hurufin hija idan harafin da ya zo na farko a tsarin hurufin hija'iyya shi ne na baya kina abin ya juya sai a ce ala aksi tartibi hurufin hija to aya ta farko ta bakara ala hasbi tartibi hurufil hija ta biyu ala aksi tartibi hurufil hija yadda zamu ganewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a tace wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun kaga shafa'atun shine ita ce ta farko sannan ainun to dama kuma a tsarin haruffan hija'iyya sai an ce sinun shinun swadun dadun ta'un za'un sai a ce ni ainun kaga shafa'atun adlun shafa'atun adlun shinun thumma ainun na biyu din kuma can da yace wa anni faddaltukum ala al-amin sai yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun kaga ainun ta gabaci ni shinun kaga an an yi aks kenan ala aksi tartibi hurufil hija to dai in ba haka kai ba duk ayoyi waɗanda da irin waɗanda matsaloli kana iya aiki da ka'ida suna daga cikin ka'idodin da malamai sun ka bayar wallahu ta'ala a'lam to mun kare da wannan to sai mu zo wajen ta'arudul umumaini malam dallu wa anni faddaltukum ala alalamina kamar yadda ita ma maryam an ka ce wa id qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamina to kuma ga mata irin matan manzo sallallahu alaihi wasallam shi maryam ta fi su kaga nan na magana take to sai malamai sun ka ce shi wannan a'am an gari ko tun da ya yi ta'arud da a'am ya za mu gyara shi ko ya za mu yi tauji shi za a ce shi ne cewa abu na farko su bani isra'ila sai a ce lokacin da an kai magana kansu to mu ba mu zo ba kenan ba sai an yi mukarara da mu ba saboda lokacin babu mu nan al'umman manzo Allah sallallahu bata zo ba wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi fkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin a wannan lokaci to lokacin da malam Bello zai zamanto ayi taqayidin shi alami zamanihim waɗanda suke tare da su waɗansu malamai sun ɗauki haka waɗansu malamai suka ce a'a wa anni faddaltukum kaman maryam ita ma da alami na alami zamani ha kenan banda ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mu manta waɗansu sai suka tafi cewa a'a amikin na bani isra'ila tunda an ce al'alamina ya shahi talikan da akwai da waɗanda sun gabatar da zuwa za su zo bayan su tunda alami ba yadda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko al'umma manzo kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ma amanu sai sun ce to in amu da amu sun ka haɗu yanzu malam bello yadda za a yi shine a fitar daga cikin a bar su nan sai a nemo adilla kharijiyya allati turajjihu qawlan ala qawl a nemo adilla kharijiyya to adilla kharijiyya ga su su bani isra'ila an ce su yi wa'azi sun ki don inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ko ba ka nan bane da bi sama kanu abin nan ya fa'alu to su ko al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi kaga mun muna aikatawa to wahi wanda yayi ko wanda yaki wanda yayi to ga dalili wanda yayi shi zai ba mu dama abu na biyu su bani isra'ila an ka ce sun ka ce same ina wa asaina su kuma mu'min da suka ce same ina wa atana mun gane wannan to kinan wa agaba to ka gani su kuma alamun manzo sallallahu alaihi an kace su hita su yi yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in firu khifafan wa thiqalan ko ba ka nan bane sun ka fita ko ba ka nan bane su ko bani Isra'il sun kace wa Musa izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun muna gani sannan su mu'minai an ka ba su labarin Allah sun kace sun yi imani amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna su ko sun kace a lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan to kenan da adilla kharijiyya ne ina fata an fahimci ni to kaga wannan dan saboda in ana tattaunawa ba son rai ake so ba dalili ake bukata kuma ko ka ba mutum dalili ba dole bane shi karba sai ka bashi lahiya shari'a tana ga hannun Allah ba hannunka take ba fa to Allah ya gane da mu to ayar da zamu je kanta ta gaba aya ce ta 120 a cikin suratu wato abin nan Ali Imran inda Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum ko su kafirai ko mu ce kafirai da munafikai in tamsaskum hasanatun in kyakkyawa ta same ku asalin su sifa ne hasuna yahsunu fa huwa hasanun yan ka ce hasanatun tasu'uhum tana bakanta musu da rai shi yasa makiyinka wani lokaci in ka san mutum na kira da kai gamma ga mai alkhairin ka saboda gakka ka dahe cikin matsala kai ma ka shiga cikin matsala bai sani ba ya huta kai kuma ka sai da alkhairinka wa in tusibkum sayyi'atun in kuma mummuna ta same ku yafrahu biha za su yi farin ciki da ita an gane ko to wannan aya tana ba da labarin dalilin da yasa Allah ya hani kan mu rike su masoya ko ma abokanan sirri inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum ya ku dukun kai imani kakku riki bitana daga albatsalu na abin da ya koyu an gane ko min dunikum ma'ana abokanan sirri min dunikum waɗanda ba ku ba domin in dai kafin ya san sirrin ku zai iya ruguza ku kuma tarihi ya yi yawa a tarihin musulunci da irin waɗannan abubuwan sun kafa ko a da ko a yanzu misalai suna nan masu yawa sai Allah ce la ya'alunakum khabalan nan kamar Allah yana bada dalilin da yasa ce ka ayi dalilun na haina la ya'alunakum khabalan ba su gajiyawa wajen shirya muku banna an gane ko ya'alunakum ala ya'aluni da alhamza ne waddu ma anittum kuma suna fatan ku wahala kenan ma wannan sai ta zamanto masdariya ce kenan waddu ana takum suna kyamar suna farin ciki da abin da zai wahalar da ku ko kuma ta zamanto ma mausuliya waddu alladhi ana tako suna farin ciki da abin da zai sako wahala almuhimmu dai Allah ya ta bada bayanai waɗanda suke nuna cewa bai dace mu rike su masoya ba yace qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ta bayyana daga bakin su abin da suke faɗa wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da zukatan suke koyewa ai yafi girma Allah ce qad bayyana qad bayyana lakum al-ayati mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qiluna to in kuna da hankali ku nisance su can cikin suratul hadid qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna nan ko in kuntum ta'qiluna ana rama mai hada al-qur'ani ha antum ula'i ya ku wadannan kuna son su wannan raddi ne ga malaman lugha sun ce in an ce ha antum sai an ce ha ula'i to nan qur'ani ya ce ha antum ula'i don haka ya juzu haza ya juzu haza wa juzu zaka babu ruwan mu tuhibbunahum kuna nuna musu kauna wala yuhibbunakum su ko ba sa kaunar ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun yi imani littafi gaba daya na aljinsiya ce wa tu'minuna bil kutubi kulliha wa idza laqukum asalin shi laqiyukum na idan sun ka hadu da ku addu alaikum al'anamil min al-ghayb suna ciza dan yatsa saboda hushi wallahi wasu malamai sun ce a ishara ce na hushin su shina karuwa sun ce a a ciza wasu kai kuma zuciyar su ta kama kaba in ba ya ne ba sai ta hushi ta ma da bam Allahumma amin sai Allah ya ce to qul mutu bi ghaibikum kace mi ku mutu da bakin cikin ku to nan al'amuru huna ba ana nufin amuru haƙiƙi na ba alarama don wayewa in kace mutum mutum shi mutu inda haka nan na da rune gaban ga wanda zai saura ba a wani inda shi na shi na kacewa a mutu a mutu da an ƙari da ya kashe kowa inna allaha alimun bi zati sudur allah masani na ga abinda zukata sun ka abinga suka suka kumsa nan kinayatun anil qalbi ba suna zuciya na ba zati sudur domin zatu muannas ne na zu sahib to as-sudur kuma jam'i ne as-sadru kirji ma'abuciya kirji ita ce zuciya to dan da Allah ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in mai kyau ta shafe ku sai su yi bakin ciki wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha in muguna ta shafe ku sai su yi farin ciki da ita anan intabihu malaman balaga sun kace wajen farin ciki sai an ka kawo massa ko da dan shafakku alkhairi ya kadan ba su su amma to sibukum in babban musiba ta ta same ku don dama abin suka jira kenan albalagatul qur'aniyya kadiba cikin at-tahrir wa tanwir amma cikin tauba sai ce in tusibka hasanatun tasu'uhum bai ce in tamsaska hasanatun ba tasu'uhum wa in tusibka musibatun in musiba ta shafe ka sai wadansu sun ce saboda can tauba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk alkhairin da ya same shi babba ne don iya shafe shi ya shafe al'ummar shi shi yasa nan ba idan tun basahu ba an gane ko ko kuwa an ka ce a shi duk abin da ya shafe shi babba ne don alkhairi bai zo mishi dan kadan to shi yasa shi an ka bai in tusibuka saboda shi suna suna jiran ma ta shafe shi na don suna ganin suna ganin shi na ajagoran in ya mutu an huta sai su kai amfani da wannan dama sai an kai amfani da asaba can guda biyu amma sai ka gane kai mai har da qur'ani cikin tauba isaba bi ne cikin kuma al-ali imran masana an na farko guda ne kuma shine na farko asaba kuma shine ni na biyu to almuhimmu wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha sai su farin ciki to sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu sai ce mi la yadurrukum kaiduhum shay'a nan na tawjihul qira'at yake zuwa in ku wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaqu ko kuka ji tsoron Allah an gane ko na as-sabru hankuri yana dauka hukunci biyar akwai hankuri wajibi akwai hankuri mandubi akwai hankuri makaruhi akwai hankuri mubah akwai hankuri haramun alrama sannan ya kasu cikin nau'i game da abinda ya shafi rayuwa akan abubuwa guda uku hankuri akan umarnin Allah shari'a kenan hankuri akan abinda Allah ya hana nan za a samun nahayul tahrim da nahayul karaha shi ko abinda Allah ya umarni as-sabr alal wajib wal mandub sai mubah ya shiga tsaka tsakiyar su to hankuri kuma akan kaddarorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka shi ma karshe dai yana koma zuwa ga al'amur wannan hali dan Allah ya kaddara ma abu ya umurce ka da kai kai hakuri to ai hankuri nan kuma umurni na mun gane nan da kyau yawwa kina an shahi muta'alliq wa in tasbiru ala aqdarillahi wa awamirihi wa nawahihi wa tattaqu wa tattaqun nara don ya ce wa taƙun nara lati wa indatin likafina ko wa tattaƙu wa tattaƙul ma'asi allati na Allahu anha ko wa tattaƙu wa tattaƙullaha kuma dukkan su suna tafiya tare sai dai a kaddar Allah nan shi yake saboda wanda yake jin tsoron Allah shi ke jin tsoron saba ma Allah ko ba ka nan bane yawwa sannan shi ke tsoron wuta gara a ce kana tsoron Allah da a ce kana tsoron wuta eh yayi tunda Allah shi halicce wuta sai ya ce mata kuni barna sun manu na jillabi na takoto amma in ka ji tsoron wuta ka gari duk da yake kana jin tsoron ta dai ka ji tsoron Allah gara dai a ce Allah kake jin tsoro mun gane ko to la yadurrukum kaiduhum shay'a ko ba haka nan bane yawa imam ibnu amir da imam asim da hamza da kisa'i da abu ja'far da khalaf an gane ko su sun ka karanta la ya durrukum la ya durrukum kana iya cewa ma imamu amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani da al-kufiyun al-arba'a shine asim da hamza da kisa'i da khalaf su sun karanta la ya durrukum ba zai cutar da ku ba daga darra ya durruni cutarwa sauran qurra da bamu kawo ba sun karanta la yadirkum kaiduhum shay'a la yadirkum ba zai cutar da ku ba wanda wato bi jazmin rashi ko daga dara yadiru cutarwa shi ma yake nufi wanga darra asalin shi darara ne yadurru asalin shi yadururu ne shi ko dara asalin shi dayara ne yadiru yadiru yaf'ilu kenan la yadirkum kaidum shay'a makitin su ba zai cutar da ku da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit allah mai kewayewa ne game da abin sun ka aikata ya san komi a hata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada Allah kenan wasu ka ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai tarwatsa duk abin da sun ka aikatawa ne domin a hata lokacin rafin tarwatsa abu da hallaka shi qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum sai halaka ku gaba daya a alqur'anance kasan dan qur'aniyuna muna ganewa to wasu malamai suka ce kai ihatan nan dai ita ce kewayewa domin da an kewaye abu to lokacin da za a iya halaka shi ba sani ko mu fahimta ba to a nan akwai in buka duba wato abin nan taujihin wannan kira'a kenan ya samu la yadirkum kaiduhum shay'a ina fata an fahimci ni to sai a ɗauke shi jawabi ne na sharaɗi an gane ko tun da jawabu sharaɗi wa in tasbiru wa tattaku la yadirkum kaga jawabu sharaɗi ne majzumun ne an gane ko yawwa to su ko wanda sun karanta la yadurrukum sun kace fi'ili ne wanda yake marfu'i ba'da al-fa'i muqaddaratan za a qaddara fa'u an gane ko kenan asalin shi fala yadurrukum kaiduhum shay'an sun kace wal jumlatu jawabu sharti an gane ko tana sai zamanto jawabin sharti sun kace kamar da laraba suke cewa man yaf'alil hasanati Allahu yashkuruha kenan fallahu yashkuruha wasu malamai sun kace a'a shi fi'ilin nan majzumi na ma yadurrukum wadamma laysat i'raban an gane ko yawwa kamar da kake cewa lam yarudda kagar ma harfu jazmin na yarudda baka ce yardud ba wasu laraba haka suke yi shi yasa ma cikin ad-durrul masun an gane ko kenan sai zama to idil asul ya dururkum ne نقلت الضمة الراء إلى الضاد ليصح الإدغام ثم سكنت للجزم فالتقى الساكنين فحركت الثانية له لكونها طرفا كده كوي دي أن هنكل تامو تيوا أصلي شي يضرركم ليه أنك لا يضركم تندا إدغامي شسا تكم مي الضر المصون في علوم الكتاب المكنون ينون في إلي مي شدة أن قالي كو إرم مضارئي كنن إن أنك مي جزمة a larabci larabawa fuska uku suna wato suna mai mu'amala guda uku suna cewa la ya ma'ana misali lam ya rudda saboda fataha tana da sauki ko lam ya ruddu shi masa don ba ko lam ya ruddi kiran waɗansu tafi ce anan ko dai zaman to fa la ya durrukum kai domin shay'ani ko ko la ya durrukum ne sai an kai masa don ma saboda wasu laraba suna amfani da wannan mun ji wannan a larabci don haka mai koyon larabci sai shi ya tara to kafin mu je wato aya ta gaba akwai ɗan wasu bayanai da adda ya kamata mu yi shi ne cewa Allah ya haɗi magani game da maƙiyi musamman kafiri da ma wanda ba kafiri ba in tasbiru in kun kai haƙuri wa tattaku kuka yi ko ji tsoron Allah da kayi haka an ka ce duk alherin duniya da lahira Allah ya gama shi cikin waɗanda abubuwa guda biyu rike da kyau duka alherin duniya da lahira kaga an ce in kai yi hankuri ka ji tsoron Allah kai din kafirai ba zai cutar da kai ba an huta ko ba huta ba kenan in kana son kariya daga sharrin su sannan in kana son kariya daga sharrin shedan ogan kwata-kwata shedani wanda yake na aljani ko to shi ne ka ji tsoron Allah إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون daga kawai sai taqawa su tasa za su tuna sai su tuna Allah sai su komo akan daidai in kana son in ka shiga matsaci ka samu wurin hita ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuma in arziki kaka so kuma ka ji tsoron Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah ce in kana son al'amari ya zo da sauki ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sannan in kana son ka samu ilimi mai amfani ka ji tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan sun ka ce ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil amma ayar da an ka karanta an ka ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah an gane ko malamai suka ce to wannan ba jawabul amri bane domin wattaqullaha inda jawabul amri sai ce yu'allimkumullah sai dai a ce ana iya kaddara shi wattaqullaha yu'allimkumullah kuma wayu allimukumullah zai ci gaba da sanar da ku amma wannan ba jawabin amri bane domin ya zo da wawu ba sani ko mun fahimta ba sai ta zamanto wawu ina an gane ko ko kuma wattaqullaha wa huwa wallahu yuallimukum wa yuallimukumullah ba sani ko mun fahimta ba almuhimmu da yadda wadansu suke fassara ta to in kana jin tsoron Allah subhanahu wataala shi ne sa Allah ya tsare maka zurriyarka وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا daga فليتقوا الله شكرا سي الله يطلبك ذريتك واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما شكرا sannan in kana jin tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai baka nasara akan makiya ba shi da kaka so ba to ka ji tsoron Allah فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين sannan in kana son taimakon Allah ya zo da gaugawa masu son ga taimakon Allah ya zo daga wa mallam bello ka san mutane ba su gane sha'anin ubangiji annabawa ma sai a cutar da su shekara da shekaru sannan taimakon Allah ya zo amma mu son muka rika ce Allah Allah ka taimake ni kai ga kama ko tsaya ma ai al'amuran Allah ba kai ba kuma kana jiran taimako yanzu sai Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in dai kun ka ji tsoron kuka yi hakuri ku ji tsoron Allah kahirrai in sun zo muku yanzu yanzu yumdidukum rabbukum yanzu taimako Allah na zuwa amma babu hankuri babu tsoron Allah sai Allah ya taimake ka ni ka dauki Allah Allah ya ce kai ka ce ba kai shi ce ka bari ka ce ba ka bari kuma Allah shi maka abin da kaka so Allah ce ma an kai tsoron ka shi koma takka ka ce ma ta yi ta ce ba ta yi kacce ta bari tacce ba ta bari kuna zaman lahiya da ita ko ɗanka ko abokinka sannan shi Allah ka ce ba ka yi abin da ka so kuma shi maka abin da ka so ce ma an kai akwai wanda Allah ka tsoro ka gyara alaƙa ka da Allah to yana ganin wannan aya sai mu barta sai mu je zuwa ga aya wato ta gaba wadda aya ta ɗari da ashirin da hudu zuwa ɗari da ashirin da shidda cikin suratu wato Ali Imran duk da yake akwai ayoyin da suke da sun ka gabace ta wanda za a yi bayani kansu to yakin wato Uhud kenan inda Allah ya ce wa idh gadauta nan nan an ka fara bayani wa idh gadauta lokacin da kai yi sammako malamai da sun kace nan ba sammako ake nufi ba ba ya sabko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan la'asar ya hita nan ana nufin kamar hita ta gaugawa min ahalika daga iyalinka ka bar gidanka ka dibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya kare addinin Allah ya bar iyalinsa kai ko munan danka ma baka so abin da ya taba shi kana barin shi yana kwana bai sallar subahin kana cewa wai a nan ya fadi problem ya fadi problem katta su girma ba su sallah suna halaka ka wallahi halaka ka za su yi wanda bai san Allah ba to ina ruwa ne da ubani da uwati balantana al'ummar shi tubawwi'ul mu'minina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nuna man mu'minai bawwa shine wato anzalahu fil makan an gane ko yawwa amma cikin mukhtasar da yace baiwa lam tubawwa wanda ba ai kunce aure da ita ba dan kai hatara walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin ai anzalnahum makana sidqin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna man mu'minai maqa'ida lil qitali maqa'ida wurin zama jam'i na maqa'ad shi yasa ake ce matabul maqa'ad maf'al jam'i sai a ce mafa'il in ya zama to yana da kasra an gane ko masajid jam'i ne na mi na masjid ko baka nan bane ya kamata ya zama to masajid amma a lugha sai an ka saba mishi ya hita daga cikin kiyasi na sarf shi masajid kin domin yasjudu ake cewa shi an gane ko qa'ada yaq'udu kaga ya kamata a ce maqa'ad can kace mafa'il qa'ada yaq'udu masjid shi masjid mufrad kin shi da kamata a ce masjid domin in fi'ili na da fatha ko damma to fatha ake ma wancan amma in yana da kasra sai ayi kasra wajen jami'i kuma sun koma can duk abu guda mafa'il kenan masajid majalis manazil masakin madaris Allahumma amin gare mu gaba daya to almuhimmu dai ya nuna musu maqaida wurin zama lil qital idan ayyaki nan ba irin anuhin inda aka zuwa ayi zamani ba alaramma a a wurin da zaka lazimta domin alqu'ud lokacin tarafin al-luzum dan kana taya wajen yaki alaramma musamman wancan lokaci da yaki da takobi ka zo kai zamani kahiri za takobi fille ma kai a ana ana nufin wurin da za a lazimta tana yiwa wani hali ka dan zamana saboda bukatuwa amma dai tsaye za a yi to sai Allah ce wallahu sami'un alim Allah sami'un mai jina game da abinda kun ka faɗa da abubuwan da an ka faɗa alimin masani na da niyyar kowa an gane ko to madalla nan sai an yi raddi ga yan shi'a Allah na yace tubawwi'ul mu'minina mu'minai ya kira sahabbai kuma bai ce alladina amanu ba sai ce almu'minina dan imanin su al-ismu yufudu thubut wal istiqrar dan haka dan shi'a ka tai zuwa shakkar imanin ka fa ba na sahabbai ba idh hamma ta'ifatan minkum Allah yace wata jama'a guda biyu ta so wanga alhammu shine ake ce ma hammu wal al'arid sun so an tafshala su raggonci shi yasa wadansu malaman lugha na zamani sun kace ba a cewa fashila ya ya faɗi cikin jarabawa don fashil shi ne ya ragwanci sai dai a ce akhfaqa ko lam yanja ko rasiba wasu ka ce kai dama rago ai faduwa zai a faɗi haka na a huta idan hamma ta'ifatan minkum an tafshala jama'a biyu daga cikin sun so su abin nan in ka diba cikin jalal ne da ya kawo su an gane ko to wanga ka ta'ifatan in ba an kuma ba asar ba asarin wadanni ta'ifatan sun so su ragwance wallahu waliyuhuma Allah ne majibincin lamarin su yace da an kace sun ragwance inji Jabir ibn Abdullah sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai ji abin babu dadi an ce sun so su ragwance ga aikin Allah amma da Allah yace wallahu waliyuhuma yace sai ji dadi tunda Allah to wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'minai suke dogara an gane ko to anan abin da ya kamata mu gane kaga ta'ifatani an tafshala sai mishi mu'amala ta mu'annas saboda mu'annas ne lafzi amma sai yace ni minkum daga cikin ku sai ce wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun nan ya koma jam'i ba sai ko mun fahimta ba eh to kaga minkum aina jama'a ne bai ce minkuma ba ba sani ko mun fahimta ba eh in an hankalta mu ma'anar shi tana iya zuwa jam'i kenan ta'ifa tana iya zama tuwa jam'i ko kuma ka dauke shi inda ya fitowa karar cikin suratul al-hujurat wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu iqtatalu bi ce iqtatala ba to muna ji ko yawwa to wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'minai suke dogara mun gane ko sai yace to wa laqad nasarakumullahu bi badr Allah ya taimake ku a badar bi badr alba'u zarfiyati al ramma wa antum azilla kuna kaskantattu anan waɗansu malamai sun kace to mu'mini ba kaskantacce bane walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina to kuma wa antum azilla wasu sun kace nan azilla ba kaskanci irin wancan ba kuna ‘yan kaɗan ba ku da makamai kun ba ku da adadi mai yawa ma a ƙillati al'adadi wal udadi al'adadi adadinsu udadi kuma jam'in na udda kayan tattali ba su da yawa yakin bada ko ba ka nan bane tun su bu su ta ma yaki bane sun je ne su tare ayarin su Abu Sufyan amma sai Allah ya taimake su muna gane ko to fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah an gane ko don ku gode ma Allah domin mai jin tsoron Allah shi ka gode ma Allah wanda bai jin tsoron Allah kullum sai ya ga Allah bai mai komi ba kaga mutum da gida da mota da matsayi amma har yanzu sai ka kama Allah bai mai komi ba to sai ya mutu bai gane ba wanka haraka ta domin ita kanta godiya Allah in ji malamai tana buƙatar godiya don in bai baka damar ka gode mai mutu ya zai ka gode mishi fa shukruhu yastawjibu shukr malamai sun ka ce ba ni ce ba nau to wa antum adilla waɗansu malamai sun kace tukenan kuna kaskantattu kuna masu rauni du'afa ko qilla kariba cikin dafu'i hamil ittirab an ayatul kitab ya tattauna kan wannan aya sai ce to id taqulu lil mu'minina intabih nan akwai magana she id tana komawa ne wa id gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital sai ya zamanto shin yana nufin wanga abin a uhudu na ya kwaru koko wa iz taqulu lil mu'minina yana komawa ne wa laqad nasarkumullahu bi badrin kenan iz taqulu lil mu'minina bi badrin ne koko iz taqulu lil mu'minina iz gadawta min ahlika tubawu al mu'minina maqa'idan lil qital dan nan na za a gano sabanin malamai shin a uhudu mala'iku sun sabka ko su sabka ba don shi a badar babu min babu sabani mala'iku sun sabka tabbat dan ya ce idhi yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba yace fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan kaku sun sabka to id taqulu lil mu'minina lokacin da kake ce ma mu'minai alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya taimake ku bi salatati alafin da mala'iki dubu uku min al-mala'ikati bi salatati alafin min al-mala'ikati dubu uku na mala'iku munzalina an gane ko ismul maf'ul na daga anzala yunzil ismul fa'il munzil ismul maf'ul munzal munzalina waɗanda za a saukar da su mun gane da kyau ko yawwa to to idan muka duba imamu ibnu amir ya karanta munazzalina waɗanda za a saukar da su mu maido hankalinmu a nan in mun ka ɗauki ƙira'a ta ibnu amir daga nazzala yunazzilu ne in mun ka ɗauki ra'ayin malaman da sun ce da anzala da nazzala duka ma'anar su ɗaya muna ganewa sai zamanto mi sai zamanto an saukar da su lokaci ɗaya in mun ɗauki anzala an saukar da su lokaci ɗaya munazzalina an saukar da su lokaci daban-daban sai zamanto akwai waɗanda sun ka sauka duf'a ɗaya akwai waɗanda kuma daga baya sun ka sabka ko ko a'a sun sabka ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna munazzalina da sun ka cika gaba ɗaya sai sun ka zan munzalina an gane ko eh tau kenan za a taimake su da mala'iku dubu uku waɗanda za a wato saukar da su masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an sai suka kawo qira'ata wato abin nan kira'a ta munazzalina ta ibnu amir sun ka ce an kafa mata hujja da tamkatta inda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu ko ba karan bane kaga tanazzalu fi'li ne mai shadda kuma Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata an gane ko yawa su ko waɗanda sun ka karanta da munzalina ita ma tana da tamka inda Allah ya ce wa qalu laula unzila alaihi ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون mun ji wannan kenan ko kenan ko wace qira'a tana da abin da za a taujihin ta da shi cikin alqur'ani bala an gane ko li jawabin nafi mala abdullahi rike ita bala ita na'am an gane ko li jawabil isbatin amma sun ka ce can ba a rasa ba tana zuwa li jawabin nafi amma yayi karamci amma ita bala li jawabin nafi domin da yace alan yakfiyakum to baka cewa na'am sai dai mi sai dai ka ce bala alam aqul laka taqulu bala la taqulu na'am to in kace na'am kenan ka ce ban gaya maka ba li anna nafi nafi usbat yawwa to bala tabbat haka ne in tasbiru wallahi in kun yi hankuri malam bello wa tattaku kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum kafirai sun ka zo muku min faurihim da gaugawa fara ya furu shine abu yana ta farfasa wahiya ta furu sun zo da ƙarfi cikin hanzari da karsashi an gane ko to Allah ce yumdidukum rabbukum ubangijinku zai taimake ku sai amfani da kalma ta arrabu bai ce yumdidukum Allah ba domin arrabu yufidu alkhaliqu almaliku almudabbir to wannan almudabbir kinnan yumdidukum zai taimake ku bi khamsati alafin min almalaikati da mala'iku dubu biyar sai ce mi musawwimin muna gani ko yawwa to idan muka duba ibn kafir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri kina sun zan al-basri yani da asim al-kufi sun karanta musawwimin musawwimin ismul fa'il daga sawwama yusawwim fa huwa musawwim an gane ko sauran qur'a kuma sun karanta musawwamin ismul maf'ulina taw shi an musawwimina musawwimina waɗanda sun kasa rawani in ji malamai musawwamina waɗanda an kasa ma rawani ko an ka umurce su da su yi rawani kenan wagga musawwimina ta nuna sun yi rawani musawwamina ta nuna da izinin Allah sun kai rawani mun ji wannan da kyau kaga rawani kenan kuma manzo Allah sallallahu alaihi yayi rawani akwai rawani kuma irin wanda ba mai kyau ba sai ka karanta ka gani yadda manzo Allah sallallahu alaihi rawani ka diba cikin littafai na kutubus sunna ko fiqh sunna ka diba zaka ga waɗannan abubuwa na Sheikh Said Sabiq rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mun ji wannan amma kalima ta sawwama wani lokacin tana nufin ciniki taya kaya ai ciniki sawwama lokacin tana nufin alama to asalin kalmar daga alama ne rawanin shi ɗaya ne daga cikin alamomin da za a bambanta mutum don mu gari zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati mi wal khayl al musawwama da dawakai nan ba masu rawani ba waɗanda an kai ma ado shi kuma rawani yana daga cikin ado alama ce ta an yi musu wata alama da ta bambanta su da sauran dawakai muna gane wannan da kyau to kaji wannan abinda Allah ya ce mala'iku masu rawani kaji taujihin qira'o'i to sannan kuma qira'a da take nuna munazzali za su ka kamar qira'a murdifina da murdafina an gane ko can cikin suratul al-anfal inda yace murdifina murdifina masu biyar juna murdifina an sasu su bi juna tunda ya ce dubu uku da baya ce dubu biyar kina ana iya turo dubu uku daga baya a turo su su zan dubu biyar ban sani ko mun fita ba kaga babu kin karo tsakanin kira'o'i sannan abin da ya kamata mu gani to mala'iki dubu biyar an ce kuma mala'iki guda ya girman duniya ko ba karan bane dan qur'ani sai ya karanta hadisin sayyidina umar wanda a cikin sahihul muslim ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri ko yace wai kaji an ce wai mala'ika jibril ya girman duniya kuma ya shigo cikin duniya sai a ce qur'ani ba ya tabbatar da wannan gashi na Allah ya ce mala'iki dubu biyar za su sabka ba ma dubu uku ba haba alama to kai kaka qur'ani da kare ta kuma can ma ya ce mala'iku sun zo gidan annabi ibrahima wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra sun zo kuma gidan annabi kuma duk mala'ikun da fi suratul bashar tunda in ba su ci kaɗan adam sun ka zo ba ya za a yi annabi rahim shi ta shi ɗauko malakin shi yanke ma mala'iki tunda ya san mala'iki bai cintu ko kai kai kai sanin mala'iki na Allah ya sawaka to amma wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba illa bushra lakum sai zaman to bushara gare ku ko wali tatma inna qulubukum bihi sai dan kuma zukatan ku su natsu da shi wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim nasara bata kasance ba sai daga wajen Allah wanda yake mabuwayi mai hikima in ka diba can cikin suratul al-anfal sai ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra bai ce lakum ba wali tatma inna bihi qulubukum sai ce wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir sai da tattauna akan balagar da akwai ta bambanci tsakanin waccan da waccan saboda nan uhudu na aka zance sun tabkale yi sai an kace wa ja'alahu Allah illa bushra lakum dan a bada labarin can na an kai musu bushara an gane ko duk da yake kenan kan badar ake bayani amma zan can uhudu na yace wali tatma inna bihi qulubukum bihi can kuma yace wali tatma inna bihi qulubukum saboda can suna jiran nasarar na cikin kishirwata na ake wa man nasru illa min indillah an gane ko illa min indillah azizum can kuma sai an kace wa nasru illa min indillah inna allah azizun hakima an kai tashdidi saboda lokacin yakin zai faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana cewa allahumma in tahlika hadhihi al-isaba lam tu'bad fil ard Allah da an kashe bakin abin da hito da shi kenan mutane na daga sunan Allah an yi ta kare yanzu malam malam bahaushe ce an yi mai zai mai ɗaya sata ko an yi mai riga guda sata bakin abin da hito da su sun kaɗai da nake da su Allah da an kashe su wala mariya ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi har da abin nan nashi izarkin shi na sama yana faduwa sai na abubakar yana ɗaukar izarkin shi na lulluɓa mishi da mun ka je Saudiya karatu a ma'ahadin Rabitul Alil Islami ma'ahadin Ali an kai mu hawurin da an kai yakin Badar da rijiyar ta badar inda ruwan yake gudana dama badar ke sunan rijiya ne kuma akwai wani tafki nan wannan guri kuma mun ga makabartar da su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam inda anka turbuɗe su kuma mun ga inda anka gwabza din har ma inda anka aje manzo sallallahu alaihi wasallam dan gadon shi yanzu an yi masallacin juma'a wurin ana kiran shi masjidul arish masallacin gado kinan gadon da anka aje manzo sallallahu alaihi wasallam eh mun gane shi a ido kenan eh mun zo kuma inda anka yakin hunain mun zo kuma inda anka yakin uhud sun ka ce sa'a in ka zo saudiya bambancin shi da wani wuri can labari za a baka ko an yi maka kokari sai dai a dauko bidiyo a nuna ma suka ce tunda Allah ya kawo ka gara ka zo ka gani da idon ka kamar yadda Bahaushe ce gani ya kori ji eh hako ne da mu zo da suku ukaz inda wata ta jahiliya mun ga abubuwa daban-daban malam Bello zuwan nan ya taimaka mana kwarai da gaske mun yi mun yi abin da ake ce ma e chidde terrain eh yawa ka san ita badar abin da ya saba a kai mutane ba ta daga cikin wurare aikin haji hudayna ita ma can take gaban makka eh dama dama wajen sulhul hudaybiya da yake na kusan kiswatul ka'aba inda aka yi ma ka abin ka hudaybiya can kusan jami'an mu ne yake bai da nisa kwarai eh ban ji ba badar ita tsakanin makka da madina take tsakanin makka da madina wallahi kai kai kai kai kai kai kai a mallam bello in ka zo kaga yanzu kaga nan ina baku labari ina ta ganin abin cikin zuciyata to daɗin amfanin karatu kenan inda ka yi zaman ka kaciya tun daga matan ka ɗayan ka baka zuwa karatu ka mutu eh wani lokaci ba su hankuri saboda ko kana gidan sai sun yi kuka kuma ko ka sai sun yi kuka to Allah ya ce muke mu to bari mu ƙara aya guda sai mu bar karatun nan haka nan saboda lokaci ya ya tafi kwarai da gaske kenan yana yiwa insha Allah ta'ala ayar da za mu ɗauka aya ce ta ɗari da talatin inda Allah ya ce cikin surutu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kun kai imani la ta'kulur riba kakku ci riba at'afan mudha'afa linkin baninkin qira'a ta ibnu kasir da ibnu amir da abu ja'far da yaqub at'afan mudha'afa ninkin baninkin to mudha'afa daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan ni riban yawa shi ko at'afan mudha'afa mudha'afa daga dha'afa yudha'ifu mudha'afatan waɗansu malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya wasu suka ce a'a shi da'afa ya yi da'afa karfin ma'ana sai zaman to kenan wasu suna ci ninkin ba ninkin amma bai kai na waɗancan ba don akwai wanda su sun kai ƙoruruwa akwai wanda kaɗan kaɗan haka ci akwai wanda tsakiya haka ci akwai wanda shi ko cikin riɓi da riɓi shi shine ogan su gaba ɗaya to Allah ya hana a ci ta ita riba wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah don ku samu rabauta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wadda an kai tattale ga kafirai uiddat fi'li madina wannan nuna wuta an riga an yi ta ita ma aljanna an yi ta an gane ko don ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamuna ku ji tsoron ku ma Allah da'a da manzo don saboda ku samu rahama Allah ya sanya mu daga cikin su to azafan mudha'afa din nan wasu yan fitintinu sai sun ka zo sun kalaɗe sai sun ka ce to kun jiya ai Allah ya ce ka a ce riba dinkin ba dinkin kenan dai virgil sank an gane ko wannan ba matsala bace dai virgil sank 2.5 sun ka ce wannan bai da matsala an gane ko to kaga nan sun kawo hujja da wanga sai an ka ce a'a wanga mafhumul mukhalafa ka koma cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir akwai mawadi na itibab mafhumul mukhalafa wanga yana da cikin su li muwafaqatil waqi' lokacin da qur'ani ya sabka suna cin riba ne ninkin ba ninkin shi yasa ce la ta'kulu riba adhafa mudha'afa ko mudha'afa in ka koma cikin bakara ya hodi cewa ba a ci ko guda faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa kuma yace wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum to inda an ce ma ru'usul amwali ai ba a ce ma kuma ka dauki dai girgir sanka ba kuma ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin duk abin da yayi saura cikin ta kaga zancen wani in ba yahudi na ko kuma abubuwa ne kai kai dai kai kokari ka bari ba wanda zai maka hisabi ranar tashin alkiyama Allah zai maka hisabi kenan ka gyara alaka ka da Allah idan muka diba a cikin alqira'at وأثرها في التفسير والأحكام أشافي نتلي ترى دتايا أنغاريكو يوا شافي نتلي ترى دتايا إن فتا أنفنشين نياكاو توجيه قراءات بإفادة التكثير yace kamar kira'a da ta nuna yawaitawa yace munazzalina da munzalina yace wa tashdidu lit takthiri kenan da an ka ce munazzalina kenan tana nuna yayi yawa ko ko littadriji wani bayan wani yace wa qila lugatani bi ma'anan wahid wasu malamai suka ce duka ɗaya ne kaga sai ka diba nan ka ƙara samun wata fa'ida an gane ko yawwa to ayar da ta biyo bayan ta tana da alaka da ita bari mu yi hakuri wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ko ba haka nan bane ku yi gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku in an ce gaugawa kuma wadda ba a saba ma shari'a cikin ta don kaka ce to kaji Allah ya ce mu yi gaggawa mu yi sallah mallan az-zuhr da an yi minti ɗaya ta isa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a as-salatu laha shurutun wa dawabit gaugawa wanda shari'a ta yadda da ita fastabiqul khairat ayi gaugawa zuwa aikin alkhairi wanda shari'a ta yadda da shi ila maghfiratin zuwa gafara min rabbikum gafara ta musamman dan na kira kawo shi wa jannatin da aljanna ardu has samawati wal ard wadda fadinta sammai da kasai uiddat lil muttaqin an yi tattalata ga masu jin tsoron Allah muna ganewa ko to eh imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani kina al-madaniyani da ibnu amir sun karanta sari'u ila maghfiratin min rabbikum sauran kuma sun karanta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum muna ganewa ko to sai malamai suke cewa ita qira'ar da ta karanta sari'u sun kace alal isti'nafi kenan kamar wata magana ce sabuwa aka shiga cikin ta sari'u ila maghfiratin min rabbikum karatan kana cin riba an ka ce ka bari sannan kuma sai Allah ya ce to sari'u ila maghfirati min rabbikum da wata magana wanda ya kamata ka saurara ka ja kai kokari zuwa neman gafara don duk abin da ka ci na riba dan nan duniya Allah yake ɗebe albarka kuma karshen ta Allah ya turo ma ciwon da duk kuɗin sai sun kare wajen neman magani kuma ka shiga halaka sun ka ce kuma an karanta da alwawu an gane ko atfun ala amriyatin ala mithliha sun ka ce atafina akan amriya jumla amriya kenan mithliha don an ce wa atiullaha kuma wasari'u haka sun ka ɗauka wasu sun ka tace a ita wawan ɗin da an ka shafi a ana iya ƙaddara ta a cikin ƙira'ar da an ka shafi ta sai da to siyaki ne zai bambanta baka ita ban sani ko mun fahimta ba to sun yi bayanin wannan to amma idan muka diba cikin majallatu ta at-tadabbur a cikin shafi na wato arba'in da biyu da shafi na saba'in shafi na arba'in da biyu da kuma na saba'in da saba'in da ɗaya shafi na arba'in an gane ko da sun ka zo wajen taujihin ƙira'o'i sai suka kawo cewa wato shafi na arba'in an gane ko yawwa shafi na arba'in a shafi na arba'in a mu ɗauki shafi na saba'in kenan bari gani shafi na saba'in sun kawo wato ƙa'idodi sun ka wannan ma mun taɓa faɗa shi mataka na bainal jumlatai ne tanasubun idan jumloli suna da dacewa tsakankanin su kamar amru da amru ko nahayu da nahayu walaysa samma ma yad'u ila al-fasli ba a samu abin da zai nuna a rarrabe su ba wajaba wasluhuma dole na a sadar da su wa mata aratta tashrikal jumlatayn fil hukm al-i'rabi kuma duk in kai niyyar ka hada jumloli guda biyu a cikin hukunci na i'rabi wajaba alwaslu bainahuma to ya zan wajibi ka- ka sadar da su in kana nufin cikin i'rabi ina fata an fahimce ni to kenan kaga wannan zai nuna maka yanzu dan wa kadhalika idza aradta at-tashrika fil hukm al-i'rabi bayna al-jumlatayn wajaba waslu bainahuma wa shahiduhu min kitabillahi ta'ala gashinan wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sun kace an karanta da sari'u ila maghfi wa sari'u ila maghfiratin atfan 'ala al-awamir as-sabiqah ibtida'an ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba kaga la ta'kulu an nahayuna wa ati'u Allah kuma an gazo war rasul alaikum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum kaga kenan nan suna baka cewa a ilimin balaga in an yi niyyar ko da jumloli an kai niyyar ishtirakin su cikin hukunci na i'rabi to wajibi ne ayi atafi in kuma ayi ishtirakin su cikin i'rabi ba ba wajibi ne a kawo wawun ba kaga wannan shine taujihin wa sari'u da sari'u na ilmul qira'at a balagantance na bari bakin nan to sai malamai shine abin da zamu karkare da shi ayi hakuri duk da yake shi yana da alaka ne da ilmul tafsir ba ilmul qira'at ba muna ganewa shine cewa da Allah ce jannatin ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin mas'ala ne guda biyu malam bello na farko shine cewa nan tace wa jannatin ardu has samawati can cikin suratul hadid sai ce jannatin ardu ha ka ardis samai wal ard dan can sabiqu yace eh kuma babu wa sabiqu can sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu ha ka ardis samai wal ard to ne yace nan yace as samawati jam'i ne. as samai ya zama ya zama mufrad sai wasu daga cikin malamai suka ce a'a ita wagga wadda ake zanci uiddat lil muttaqina muttaqina sun kai matsayi babba waccan kuma uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi masu imani na shi yasa waccan bata kai wannan girma ba mai ta'dil alqur'ani yaran masu wannan ra'ayi amma malamai da dama ba su kai kan wannan ra'ayi ba sun kace cewa a'a aljanna guda ce as-samawatu nan jam'i na can kuma cikin suratul uh, hadid al-jinsiyya ce kenan zaman to jinsus samai ake nufi sai zaman to an haɗe mun je ɗaya wannan to as-samawatu ar-ruhadin sammai da ƙasai malamai sun ka ce wato aljanna daidai faɗin sammai da ƙasai take da shi wasu sun ka ce kawai dan adam bai da wani abu wanda zai iya lissafa girma abu banda sammai da ƙasai sai an ka bashi daidai shi ba sai kuma fahimta ba to sannan kuma da an ka ce uiddat lil muttaqin ko kuma faɗinta na an ka hudi ba hudi tsawonta ba arduha ba hudi tuluha ba uiddatin lil muttaqina an yi tattalinta ga masu imani wannan ya nuna kenan aljanna an halicce ta tana nan a aqidatu ahli sunna mun ji wannan to nan sai ka dawo zuwa ga tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil da al munfasil dama tafsirul qur'an bil qur'an yanqasimu ila qismayn asasiyyin al muttasil wal munfasil in an ce al muttasil shine wanda abin da ya fassara aya bayan ta yanzu al munfasil kuma wanda ya rarraba al munfasil kuma kala biyu ne akwai wanda afi nafsi sura akwai wanda afi suratul ukhra an gane ko to nan malam bello wa iddat lil muttaqina an yi tattalin aljanna ga masu imani alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i tafsirul qur'an bil qur'ani al muttasil mun gane wannan sannan kuma da yace hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata nima tafsirul qur'an bil qur'ani al muttasil muna ganewa to amma kuma nan ya kawo abin da bai kawo can ba duk sai ka hada su duk sifofin su da ayyukan su to kuma akwai tafsirin qur'ani bil qur'an an gane ko al munfasil amma fi nafsi sura da yace laysal birra ko laysal birru a sabanin qira'o'i hamza da hafsun karanta laysal birra laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun tafsirul qur'ani bil qur'an munfasil amma fi nafsi sura in mu hankalta mu hudan lil muttaqina dan wannan tana cikin bakara wannan tana cikin bakara alladhina yu'minuna bil ghaibi muttasil ne alladhi laysa al birra ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna munfasil ne amma fi nafsi sura amma uiddat lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra tafsir al qur'ani bil qur'ani ne munfasil amma fi suratin ukhra in mun ka hankalta ma wa iddatin lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai tafsir alquran bil qur'ani al muttasil tunda al muttaqina an kace sannan an ka zo wannan kaji sifofin mu'minai kaji ayyukan masu jin tsoron Allah shi yasa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa dan uwa nan ya kamata mu dakanta sai zuwa darasin mu na gaba in Allah subhanahu wataala ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh